وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta talata bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 24 a cikin suratul anfal a yau za mu ci gaba akan aya ta 25 a ita cikin sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki yace wattaqu fitnatan ku kiyayi wata fitina ku yi ƙoƙari ku sa shamaki tsakaninku da wata fitina wadda ita wannan fitinan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassan ba ta samun waɗanda suka yi zalunci daga cikinku a keɓance wa'lamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ga wanda suka saba mashi wattaqu fitnatan mun yi bayani a baya at-taqwa shine ka sa tsakaninka da fushin Allah da hukuma Allah ka sa shamaki tsakaninka da su sa shamaki tsakaninka da saban Allah da fushin Allah da hukuma ta Allah shine ake cewa at-taqwa خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقوى فهو التقى واصنع كمن يمشي بأرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى يتي ليففك قلم قلقن قنرسو دمن ينسو أي كبرسو mai da kanka kamar mai tafiya ne cikin wuri wanda yake mai kaya kana kiyaye inda za ta aza kafarka la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa kakka mai da karamin laifi ba komi ba innal jibala min alhasa dan duti daga yan kankanan tsakkuwa yake zamowa wattaqu fitnatan ku kiyayi wata irin fitina ku kiyayi wata irin fitina wadda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wadda ba ta samun waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku so kadai in ta zo za ta haɗe da wanda ya jawo da wanda ke tare da wanda ya jawo ba bambantawa kenan ku kiyayi wannan fitina to me yasa wani zai jawo wani abu kuma wani ya zo ya samu wani abu wani ya jawo wani abu kuma ya zo in ukuba ta sabko ta samu wanda ya jawo da wanda bai jawo ba ga Allah madaukakin sarki yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai domin ya zama da fitina ta zo da wanda suka jawo da wanda ba su jawo ba duka ta haɗe gaba ɗaya ina wada ta ziru wa ziratun wizra ukhra ina kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai tana ɗaukan laifin da ta yi ne wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai malamai suka ce saboda in ya zamana waɗanda suke tare da maɓarnata ba su hana su yin wannan ɓarnar ba to rishin hana su yin wannan ɓarnar da sa ido suna kallo ana yi to shi ma wata ɓanna ce ta daban don haka har wanda ba su aikata ba amma ai suna kallo don haka suka cancanci in bala'in ya zo sai ya haɗe gaba ɗaya haka wasu malaman suka ce kenan yin shuru da suka yi suna kallo ana ɓannan ba su hana ba wannan shi yasa bala'in in ya zo sai ya haɗe gaba ɗaya yana yiwuwa kuma allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake jarabtar mutane ba tare da sun jawo komi ba ba tare da sun yi komi ba wani ya yi rashin lafiya wani ya yi ciwon kai wani ya rasa gabbai daga cikin gabban shi wani ya makance wani ya rasa wasu gabbai daga cikin gabban shi ba tare da ya jawo komi ba ba tare da ya yi wani abu ba kaga wannan sunan shi ibtila'i to sai ya zama na wannan fitina in ta taso ritsawa da za ta yi da shi shi ma nau'i ne na ibtila'i kamar yadda Allah ke jarabtar wani da makanta wani da gurguntaka wani da rashin lafiya wani za ta damu rayuwar shi to amma za ka je lahira dan ne za a bambanta wanda ya jawo da wanda bai jawo ba irin wannan ya zo daga hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace misalin waɗanda suke tsaye القائم على مثل القائم على حدود الله mutumin da ke misalin mutumin da ke tsaye akan abin da Allah ya gindaya abin da Allah ya shar'anta mashi i zai yi bari zai bari wal waqi'i fiha da wanda kuma ba ruwan shi da abin da Allah ya ce i ba ruwan shi da abin da Allah ya ce bari in Allah ya ce i din ba zai yi ba in ya ce bari sai ya yi misalin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka matsali kawomin kawon waɗansu mutane ne istahabu ala safina sun rinka ƙuri'a a kan jirgin ruwa wanda za su shiga jirgin ruwan kuma yana da hawa na ƙasa da na sama jama'a ne suka hau jirgin ruwa akwai jirgin ruwan yana da ƙasa da sama sai suka yi ƙuri'a shin wane ne zai zamo ƙasa wane ne zai zamo sama fa asaba ba'dhum a'lahu a'laha wa asaba al-akharuna asfalaha wasu sai suka ƙuri'a ta kai su ƙasan jirgin ruwa wasu kuma ƙuri'a ta kai su saman jirgin ruwa hawa na sama to jirgin ruwa in ya zama da yana da ƙasa da sama wanda ke neman ɗebo ruwa sai sun tako sun zo ba na sama sannan su hango ruwa su ɗebo to waɗanda ke ƙasar sai suka ce mun cika damun waɗanda ke sama da kai kawo zuwa da dawowa ko ko mu samu mu ɗan keta ƙasan jirgin ruwan mu rinka ibar ruwan da ƙasa kowa ya san jirgin ruwa kuma da an keta shi ruwa suka fara shigowa to an gama kenan nutsewa da yi to in suka yi shawarar keta wannan jirgin ruwan su rinka ibar ruwa ta ƙasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in suka bar su da abin da suke nufin su yi za su hallaka da wanda suka huda da wanda ma ba su huda ba za su hallaka gaba ɗaya amma in suka hana su suka ce masu kakkuyi su za su tsira su ma na saman za su tsira gaba ɗaya to kamar wannan aya tana nuna mamu a rinka in aka ga abu mummuna wanda ba mai kyau ba a yi ƙoƙari a hana shi malamai sun rinka saɓani wajen ita wannan aya menene sababin nuzul nata an dai haka yato daga abdullahi ibn zubair aw zubair ibn awwam wanda suka je wajen yakin jamal da wasu yakoki wanda suka faru zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina karanta wannan aya amma ban azamu ake nufi ba sai da wannan fitina ta faru tsakanin sahabbai wanda aka yi ta kashe juna Allah yana cewa wattaqu fitnatan ku yi kokari ku kiyayi wata irin fitina wadda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda ba ta keɓanta waɗanda suka yi zalunci su kaɗai tana haɗewa da wanda suka yi zalunci da wanda ba su yi zalunci ba fitnatan nan kun ga na kira ne ko la tusibanna alladhina zalamu wannan jumla ce fal jumalu ba'da an-nakra sifa wa ba'da al-ma'rifa hal ku kiyayi wata irin fitina sifan wannan fitinan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta samun waɗanda suka yi zalunci a keɓance in ta zo za ta haɗe da wanda suka yi zaluncin da wanda ba su yi zaluncin ba wasu suka ce a'a wannan la'in nahiya ce a'a la tusi kamar ana ce ma fitinan kadda samu waɗanda suka yi zaluncin su kaɗai kenan ta haɗe wasu malaman suka ce wannan dai bai ba da ma'ana wadda take gansassa kuma kasancewa na kira a yi mata siffa da jumla wadda take ta nahyu to wannan sai da wani takdiri na daban saboda ban san da yawa in ana gane abin da ke cewa wajen bangaren larabci ba lokacin da suka ce yanzu matsalar in na ce ra'aitu zaidan yaduhu ala ra'sihi na ga zaidu hannun shi na saman kanshi wannan hal ake ce mashi ra'aitu zaidan saboda zaidu ma'rifa amma da za ka ce ra'aitu rajulan na ga wani mutum wannan na kira ne yaduhu ala ra'sihi wannan sifa ce ta wannan mutum ba hali ne nashi ba an gane wa na'atu bi jumlatin munakkara wa na'atu bi jumlatin munakkara fa fa'utiyat ma utiyat ma min fa'utiyat ma a'tahu al-khabara fa min yani ana yin khabar da jumla in ya zamana kalima na kira ce ana yi mata sifa da jumla to amma ibn malik nan bayan wannan sai ce wa na'ahu da iqa azati talabi ka zo da jumla wadda take ana neman wani abu in nace i neman nake aikata in nace kakkayi neman nake ka bari to nan in ka ce lanahiya ce kenan tana hanawa a nan ibn malik ya ce wamna huna iqa a zatin talabi in ya zama na insha'iyya ce ita jumla ɗin to ba ta zama wa na'at abinda ya zo kuma sai ka mai da cewa akwai wani ƙauni wanda aka shafi ni ina tausayin gane abin da nake cewa don haka abin da ya kamata shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu jumlatan la tusibanna alladhina zalamu sifa ce ta wannan fitina ita wannan fitinan ba ta samun waɗanda suka yi zalunci su kaɗai haɗewa take yi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu kusani anna allaha shadidul iqab Allah maɗaukakin sarki mai tsananin uquba ne wannan fitina ita mice ce akwai maganganu kamar guda bakwai menene wannan fitina wasu malamai suka ce yaƙi ne wasu malamai suka ce bala'i ne wasu malamai suka ce jarabawa ce wasu malamai suka ce abin da zai samu mutum ne cikin dukiyar shi wasu malamai suka ce rishin inkarin abin da yake mummuna ne wasu malamai suka ce bid'a ne dukkan waɗannan akwali ne wanda aka faɗe su wajen ita wannan fitina to amma in ka kalli fitina ɗin ta zo ne na kira wannan kiratu fi siyaqil ithbat tufidul itlaq kinan kowace irin fitina ku kiyaye ta in ta zo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab fitinu suna da yawa ya'ya fitina ne dukiya fitina ne mata fitina ne duk abin da zai zamo zai rudi dan adam daga addini shi wannan fitina ne dan haka kenan fitina ta zo mutlaqa wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku sani dai Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
Allah madaukakin sarki yace wa kuru kutuna in antum qalilun mustad'afun fil ardi lokacin da kuke ɗan kaɗan ko musulmi kuna ɗan kaɗan a garin makka mustad'afun fil ardi kuna abin raunanawa a ban kasa duk wanda ya kalle ku zai ga ɗan kaɗan ne kuma ba makamai gare ku ba ba wani abu kuka iya ba duk wanda ya tashi huce haushi ko rishin mutunci sai ya zube shi kan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wayi gari a garin makka tsirarin mutane akwai ma wani gida na ibn al-arqam wanda suka je suka fake duk wanda ya fito daga wannan gidan an kafirai suka same shi sai sun illata shi su bilal su ammar duka an azabtar da su azabtarwa an ma'aikin allah an rinka ɗaukar mahaifa ta raƙumi a labta mashi lokacin da yake sallah wannan duka wahalhalu ne allah ke tunatar da su almuhajirin ku tuna antum qalilun lokacin da kuke yan kaɗan mustad'afuna fil ardi kuna aban raunanawa aban kasa takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron in kuka fito mutane su warce ku saboda kadancin ku fa'awakum sai Allah madaukakin sarki ya fakar da ku ya dauko ku daga makka gari na zalunci ya kawo ku madina ko kuma Allah ya dauko ku daga bata ya kawo ku cikin shari'a ko daga cikin jahiliya ya kawo ku cikin imani wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya karfafa ku da cin nasara tashi wa razaqakum min at-tayyibati Allah ya arzata ku daga ababe wanda suke tsarkakakku dadada la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah madaukakin sarki Allah yana tuna ma mutane mutanen muhajirin wanda suka taso daga makka zuwa madina cewa su tuna ni'ima da Allah ya masu da ɗan kaɗan suke kamar yadda Allah ya ce wa kuru in kuntum qalilan fakatharakum ku tuna lokacin da kuke ɗan kaɗan Allah madaukakin sarki ya yawaita adadin ku kuna ɗan kaɗan mustad'afuna fil ardi kuna abin raunanawa a ban ƙasa in kuka taso kuka ce za ku yi yaƙi sai Allah ya ce kufu aidiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat ku kama kawunan ku ku kama hannuwan ku ba maganar yaƙi ake yanzu ba cikin rauni kuke ku kama hannuwan ku ko dai ku yi sallah ku ba da zakka kawai mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas saboda karancin ku kuna gudun kan wasu su fauce ku ku warti su warce ku al-khatafu shine ka warce abu da gaugawa saboda karancin ku kuna ganin in kuka fito ma za a warce ku a tafi da ku wurin da ba ku san ko ina ne ba fa'awakum sai Allah madaukakin sarki ya ba ku mafaka kuka taso daga makka kuka zo madina kuka samu kula har kuka yi ƙarfi wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya ƙarfafa ku da cin nasarar shi lokacin da aka yi yakin badar kafirai suka ji ba daɗi wannan yasa sun koma suna alfi hisab ga mutanen da suke muminai ne duk wanda yace zai tunkaro annabi da yaƙi ko rishin kunya to ya san cewa akwai abin da zai biyo baya ba irin zama ne na makka ba fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat da kuma kuna cikin talauci a makka wanda sai da kuka kai kuna cin fata ta dabbobi saboda yunwa Allah maɗaukakin sarki ya zo ya arzata ku da ababe wanda suke daɗaɗa ababe wanda suke na halal wanda suke daɗaɗa la'allakum tashkurun ay li tashkuru la'alla in ka kashi a cikin alqur'ani yana nufin yaqin ne dan ku gode ma Allah dan haka Allah ya tsara muku hakan
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la takhunu Allah war rasula kakku ha'inci Allah kakku ha'inci ma'aikin Allah wa takunu amanatikum kar ku rinka ha'inta amana wadda ke tsakaninku da junanku wa antum ta'lamun alhali kun sani wa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne jarabawa ne gare ku wa annan maha indahu ajrun azim Allah lada wadda take mai girma tana wurin Allah maɗaukakin sarki ladar da za ku samu a lahira ta fi ‘ya'yanku ta fi dukiyoyinku a wannan duniya ya ayyuhal ladina amanu la takhunu ma kakku ha'inci Allah khiyana shine mutum ya amince maka ka yaudare shi shine ake ce ma ha'inci ana haɗin da Allah saboda Allah ya ɗauki amana ta takalifi ya ba mu tun muna alamin dar Allah ya juye zuriya ta Adam alaihi salam ya ce alastu bi rabbikum ni ba ni ne Allah ubangijin ku ba qalu bala shahidna suka ce tabbas Allah kai ne ubangijin kuma mun shaida daga nan ne Allah ya ɗauki ta talif na ku yi ku bari yaba mutane wanda kamun mutane an ɗauki wadan takalif ɗin an ba sammai da ƙasai Allah ya ce fa'abaina sai suka ƙi an yi ha su ɗauki wannan amana ɗin inna a rabbal amanata إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
Allah madaukakin sarki ce inna arafna al-amanata ala samawati wal ard mu mun bujiro da amana ga sammai da kasai inji Allah ko za su dauki amana fa abaina an yahmilnaha sammai da kasai sai suka ki su dauki amana daga Allah madaukakin sarki wa ashfaqna minha suka ji tsoron daukar amana wa hamalaha al-insan dan adam sai ya tara kai ya dauka sai dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula dan shi dan adam mai yawan zalunta kanshi ne jahulan mai yawan rishin sanin abin da zai je ya dawo ne sammai da kasai sun san menene amana sun san wane ne Allah da aka ce ku ɗauki amanar nan suka ce a'a ba mu iyawa ɗan adam saboda jahilcin shi saboda zalincin shi sai ya zo ya ɗauka innahu kana zaluman jahula to anan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kar ku rinka ha'intar Allah ha'intar Allah abinda ya sa ka kaki abinda ya hana ka kai alhali ka ɗauko alkawari cewa za ka bi Allah cikin abinda ya umarce ka za ka hannu da abinda Allah ya hane ka to in ka yin wannan wannan ha'inta Allah ne ha'inta ma'aiki ne wanda ya zo maka da wannan takalif na ibari لا تخونوا الله والرسول تقولن حائن الله والرسول تقولن حائن مأيكن الله wannan aya malamai sun rinka bayani akan sababin nuzul nata ga sura ta sarka akwai maganganu daban-daban akwai hadisi wanda ya zo daga al'imamun zuhuri hadithun mursal al'imamun zuhuri min sigarin tabi'i ɗaya ne daga cikin ƙanƙanan waɗanda suka bi ke masa haɓai al'imamun zuhuri to sai ya dangana wani abu zuwa zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ana ce mashi al-mursal wajen malaman hadisi to balle ma marasili na al'imamu zuhuri tana da rauni wajen malaman hadisi jalaluddin suyuti wajen magana kan mursal ya ce wa radduhul aqwa wa qawlul aksari ka shafi'i wa ahli ilmi al-athari rishin karɓa hadisul mursal shine mafi ƙarfi cikin maganganun malaman hadisi ba hujja bane alhadith almursal wa radduhu alaqwa wa qawlu alakthari shine maganganu na mafi yawan malaman hadisi ba a karba hadith almursal saboda akwai yankewa tsakanin al-imam az-zuhri da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan akar me yake nunawa cewa abu lubaba lokacin da banu ƙwararra suka warware alkawari tsakaninsu da musulmi lokacin razwatu khandaq sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama baicin ya kewaye su suka nemi annabi ya yi masu irin abin da ya yi mabbanin nazir su samu su bar wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dole su sabko ga ra'ayi na sa'ad ibn mu'ad su wakilta sa'ad ya zama na duk abin da ya faɗa shi za a zartar da shi zuwa gare su annabi ya neme su da haka sai suka nemi shawarar abu lubaba wannan sahabi mutumin su ne abokin shawarar su ne su yahudu kenan yahudu bane quraiza madina tana kewaye da yahudiyawa akwai banu quraiza akwai banu qainuqa akwai banu nadir dukkan su yahudiyawa ne wanda ke kewaye da madina to banu quraiza din nan suka ce bari su kira abu lubaba su yi shawara da shi abu lubaba yana zuwa aka ce menene kake gani mu bar sa'ad ibn mu'ad ya yi mamu hukunci ya ce kai sai haka ya yi haka ga wuyan shi kenan ne kenan ai da kun wakilta shi cewa za a kashe mu na'am
abu lubaba ya ce hakan nan kaɗai da na yi sai na san cewa lalle na ha'inci Allah na ha'inci ma'aikin Allah Allahu akbar
daga nan ya zo ya ɗaura kanshi masallaci ya ce ba zai ƙara fitowa ba saboda ya yaudari Allah ya yaudari ma'aiki kai sahabi ka zo ka gaya ma yahudu abin da za a yi masu nan gaba ya ɗaura kanshi sai da ya daɗe ya kai ya fara kusan suma sannan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya annabi ya ce ya kwance kanshi ya ce ba zai kwance kanshi ba kuma ba zai so wani ya kwance shi ba sai dai annabi ne zai kwance shi Allahu akbar haka annabi ya kwance shi kun dai ji hadisi ne mursal ah hadisi ne wanda mursal idan akwai rauni gare shi wal ya'lam at-talib anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira talibin ilimi ya san cewa sira ta annabi tana hada ma sahha abin da ya inganta wa ma qad unkira da abin da yake munkar ne wanda bai tabbata ba wannan ɗaya kenan daga cikin sababin nuzul akwai hatta al-imamu ibnu kathir ya ambata kissa ta hatib ibnu abi balta'a shi kuma kaka aka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke shawara na cewa zai je ya yaƙi kafiran makka kenan za a yi fathu makka annabi yana wannan shirye-shirye sai hatim ibn abi balta'a ya rubuta saƙo zuwa mutanen makka cewa ku yi hankali ina jin raɗe rafin annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya yake sahabi ne na annabi wannan abu da ya rubuta saƙo sai ya ba wata mace za ta tafiya makka ya ce ki kai makafiran makka ta ɗauki hanya jibrilu ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari cewa hatib ibn abi balta'a ya tura saƙo zuwa ga mutanen makka saƙon yana tare da wata mace ku je wuri kaza za ku tar da wannan mata aka aika zubair da ali ibn abi talib suka je wurin da annabi ya ce can suka tar da matar suka ce ina saƙo wanda aka baki ga kai makafiran makka ta ce ni ba a ba da komi ba suka bincika ba su samu komi ba ali ibn abi talib ya ce annabi dai ba ƙarya bai mawa ba shi kuma jibrilu wanda ya zo ya ba da labarin cewa akwai saƙo an baki kai ma mutanen madina jibrilu ba zai ƙarya ba don haka ko ki fiddo wannan saƙo ko mu maki tsirara tana jin za a yi mata tsirara sai ta sa hannu cikin kitsanta sai ta ɗauko takarda daga haƙib ibn abi balta'a zuwa kafiran makka ga annabi nan yana shirin ya yake ku subhanallah aka kawo wannan takarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karanta ta gaban shi wannan sahabi ya tona asiri ya bayyana sirrin ma'aiki ka san dan leken asiri duk duniya ta kashe ake tabbas
Umar ya ce a bari in sare kanshi saboda ya zama munafiki ne ya ha'inci Allah ya ha'inci ma'aikin Allah ta kaka zai bayyana sirri na sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam dan riƙe asiri duk duniya ta kama shi kashe shi ne za to amma ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da wannan mawqif aka ce ni za ka cewa ya hafiz haka ya kamata in ana neman insaf duk wata tuhuma da za a mutum a bar shi ya faɗi mi aka yi mi ya faru mi aka yi amma rufa-rufa nan zalunci ke zuwa mi ya ɗauke ka ka ba da saƙo a faɗa ma mutanen makka ka san cewa maƙiyan annabi ne ka san cewa in suka zo suka san annabi ya taho annabi bai san sun san ya taho ba za a iya hallaka annabin da wanda ma ke tare da shi in ya zama da makiyi ya san inda kake inda kake takawa ina ka kawo ina za ka kai an gama ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na san cewa allah sai ya taimaka maka allah sai ya baka nasara akan mutanen makka to ni diyana da dukiyata duka suna maka kuna ganewa na'am
dan wa ya baro diyan shi dan annabi Allahu akbar dan wa ya baro dukiyar shi dan annabi na'am dan muharar wa bana maku kusan laifin da yayi da kuma alkhairin da ya kaddama wa musulunci na'am yace ma'aikin Allah na san cewa Allah zai baka nasara akan wannan kafiri ni ba ni da kowa a makka diyana da dukiyata duka suna makka na baro su saboda kai saboda ko da wani an yi wani hargitsi kai ya zama da wannan kafirin sun cutar da diyana dan dukiya ma yana yiwa ba komai ba ce ba na'am
wannan yasa na ɗauki wannan saƙo na aika na san komi suka yi Allah zai taimake ka a kansu to amma ni ga abin da yasa na yi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku bar shi Allahu akbar
wa ma adraka la'anna Allah qala'a ala ahli badr فقال فقال نعم فقال نعم إلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم faqad faqad ghafartu lakum annabi sai ya waiwaya wani aiki wanda yayi wanda cikin suran nan muna bayani akan waqa'atu badar na'am yaki na badar duk waɗanda suka je wannan yakin suna daga cikin waɗanda suke da daraja cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kai han mala'iku wanda suka zo yakin badar suna da daraja ta daban a cikin mala'iku to sai annabi ya waiwaya da alkhairi nashi yace wannan mutum ne wanda an yi yakin badar tare da shi yaki ne na an shige shi cikin halin kakanika to kai umar da ke neman kashe shi baka san yana yiwuwa Allah ya kalli mutanen da suka yi yakin badar yace masu ku aikata abin da kuke so na yafe maku ba wannan shine ake ce ma al-muwazana Allahu akbar in ka kalli manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallama ba manhaji ba ne na kana da daidai ɗari ba ɗaya da kuskure ko laifi guda ya zo ya rusa wannan ɗari ba ɗaya haka wasu mutane ke hukunci mutum zai yi daidai ɗaya biyu uku hudu ba a kama shi ba in goma ne sai cikon na goma tara duka daidai ne sai a bige shi da wannan ɗayan duka a rusa wannan tara annabi bai yin haka ga ya yanzu mutum ya yi laifi ya yi laifi ya tona asirin annabi zu- ya nemi tona asirin annabi zuwa ga kafirai wanda abin da zai biyo ma wannan baya mugun abu ne ba ɗan ƙarami ba amma annabi ya ce ya fi yakin badar kuma annabi ya ji uzurin shi Allahu akbar ko da yake in ka ji uzurin sai ka ce kai wannan ai
ba uzuri ne wanda yake akbah min ad-dambi ya fi laifin ma takaici yau saboda ƴaƴanka kadai saboda dukiyarka kadai za ka sa annabi cikin halin kakani kai wannan ana iya ce haka to amma wajen aikin da yayi annabi ya ce yana yiwuwa Allah ya kalli ƴan badar ya ce ku aikata abin da kuke so an yafe muku wannan muwazana ce wata rana raƙumi na annabi da yake tafiya sallallahu alaihi wasallama suka ce "Ka- ya cije annabi ya ce wannan ba halin wannan raƙumin ba ne kenan ya waiwaye aikin shi na baya Allahu akbar to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake a kawo ɗan giya a mai bulala wasu su ce Allah ya tsine maka duk lokaci zuwa lokaci sai an kawo kanan annabi ya ce kakkala an ce shi abinda na sani ga wannan ɗan giyan da kake gani yana son Allah yana son ma'aiki kai mai cewa Allahu akbar din nan ku ne ba ku aiki da wannan Allah eh su ne da salafi in ka zama salafi ne kai kaza kai kaza in ne kayo abu dan kaza to kai shikenan an hidda ka daga layi to a kalli yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka mu'amala da masu kuskure an gane ko to haka annabi ya ce yana yiwa Allah ya kalle su ya ce ya yafe musu suka ce wannan shine sanadiyyar sabkowar da wannan suratul mumtahana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ita ma ta sabka ne sanadiyyar wannan hatif ibn abi balta to hakan sai aya ta sabka cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku rinka ha'inta Allah ku rinka ha'intan manzon Allah ha'intan manzon Allah kin bin sunnar shi yace gabas ka ce yamma to balle ka ce duk ma abin da ya zo da shi baka yi imani da shi ba wallahi ka kaɗe saboda kai arne sunanka a- a wajen musulmi na'am duk wanda ya ce bai yarda da sunna ta annabi ba gaba ɗayan da wannan kafiri ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhajjimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima la yu'minuna hatta yuhajjimuka fi ma shajara bainahum bayan da za a yi su zamo suna da imani sai sun saka gaba cikin abin da ke gudana tsakaninsu ba ka imani sai tare da imani da maganganu na annabi da aiki da maganganu na annabi aje su rishin yin aiki da su ha'inci ne ga Allah ha'inci ne ga ma'aiki na'am sannan rishin taimaka ma sunna din shi kan shi ha'in da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kana ji kana gani ka san wannan abu gaskiya ne ka ki fitowa ka nuna ma mutane wannan shine gaskiya shi ma ha'intar Allah ne saboda kuna tare da waɗansu mutane saboda kana tsoron waɗansu mutane saboda kana son ka samu jama'a sai ya zama na abu ya zo wanda ya kamata ka yi bayani na haƙiƙa ka yi bayani na gaskiya sai ka rinka rufa rufa shi ma wannan ha'incin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wa takhulu amanatikum kakkurin ka ha'in da amana wanda ke tsakanin amana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙarshen zamani za a ɗauke ta sai an kai ana cewa anguwa kaza gida kaza akwai wani mutum guda mai amana don haka lokacin da wani mutum ya zo ya ce ma annabi yaushe za a tashin alkiyama annabi ya yi kawar bai je shi ba har sahabbai suka rinka cewa ya ji amma magana ce bata burge shi ba wasu suka ce kai bai ji ba da ya ƙare maganar da yake sai annabi ya ce ina mai tambayar tashin alkiyama annabi ya ce idza buyya'atil amana fantazir sa'a da an tozartar da amana to tashin alkiyama yana kusa-kusa ya ce wa ma'izuwa a tuha yaushe ne za a tozartar da amana ya ce wusi dan amru ila zaini a halihi fantabirin sa'a da an ɗauki wani al'amari an dangana mu ba mai shi ba to a wannan lokacin ka jiran tashin alkiyama maƙaryaci shi ake gaskatawa mutumin banza shi ne na kirki mutumin kirkin shi ne na banza makaryaci shi ne mai gaskiya magaskaci shi ne makaryaci wannan shi ne annabi ya ce sanawatun hadda'at shekaru wanda za su zowa mayaudara ke mutanen banza su ne gaba-gaba mutanen kirki su ne baya to in ka fara ganin haka ran to ka jira tashin alkiyama yana kusa a ɗauki wani abu a dangana ma wanda bai cancanta ba don wata manufa ta daban to yanzu an kawo irin wannan wurin in ka kalli ko aiki za a ba mutane za ka ga mafiya yawa ba wanda suka dace ba ne ake ajewa wannan wurin ana diba sarari wannan ɗan uwana ne wannan ya ba da wani abu wannan to in hakan ya zo alkiyama ta mazo annabi ce idza buyi'atil amana fantazir as-sa'a amana tana da yawa akwai amana wadda za ta zama wa tsakanin mutum da mutum ta kuɗi to yanzu ita ma ta yi karanci ga mutane wanda yanzu in ka ɗauki kuɗinka ko rance ka ba mutum kamar ka zuba rijiya ne shi gani yake kawai da ya zo gare shi zaka ga ya zo ya mararece maka in ga dama zai iya yi maka hawaye lokacin da yake nema kenan amma kana ɗauka ka bashi shi kenan yana ganin ya shiga gaban ka kai ne kuma za ka koma in ba ci fa'a ba sai ka koma kana hawaye wajen shi la yarub ومن من إذا من بدين لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما بدأ يدو مكا با سيدي إن كاي سيء أكن كسامو يميدو مكا شي سبو دليشن أمانة أمانة تدوكيا دوني ني أبادتا nan in baka bada ta nan ba sai ka bada ta lahira da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake labarta mamu mutane masu amana mutum ne ya sai da mutum gida sai ga zinarin ciki ƙasa cikin gidan nan da ya sai da shi wanda ya sayi gidan da ya tona ya daga zinari daddala cikin gidan nan maimakon ya ƙara tsawon katanga sai ya komo ya ce ma wannan gidan nan da ka sai da mana fa na tona dinari ce daddare ni gida na sayi ba zinare ba shi kuma wanda ya sai da mashi ya ce ni na sai da maka gida ne tare da abin da ke cikin shi sai aka zo wajen sasanta tsakaninsu aka tambaya wannan yana da iyamaci wannan yana da ɗa namiji sai aka ce a haɗa su aure wannan zinare da ke da kwai sai a ɗauka a ba su haka kawai aka yi sahabban annabi suka ce sai muka kama jayayya Mm.
wai wane ne wanda ya fi amana cikinsu wanda ya sai da gidan ko kuma wanda aka sai damawa
Gaskiya. Kawai daidai sankan akwai sankan.
wani mutum wanda mun labarta shi an Na'am.
mai bashi Mm.
wanda ya nemi bashi a bashi bashi na dinari dubu ya ce kawo shaidu ba shaidu Allah dai shaidu kawo wanda zai lamunci in ba mu same shi ba in ba mu same ka ba mu kama shi ya ce Allah shi ne zai lamunci Allahu ya ɗauki dinari dubu ya ba shi kuɗi ne masu mugun yawa kuma bai san shi ba da ya tashi lokaci kaza za ka maido mana kuɗi mutane ne wanda suke zaune gefen teku jiragen ruwa suna kai kawo ya nemi jirgin ruwa lokacin da yake son ya kai wannan sako na wannan bashi da ya ci ji amana ya zo ranar da ya kamata ya biya bashi wannan ranar ba jirgin ruwa saboda kai ya saba lokacin sai ya sa wannan zinare cikin icce ya jefa ruwa suka bi ruwa shi kuma wannan mutumin ya gaji da jira zai koma yana ganin ko ya saba ne ko yaya sai ga itti yana ganin ruwa suna sama da sama da shi yace to ko wannan iccen zan yi amfani da shi wajen makamashin wuta yana zuwa ya fasa wannan icce sai ga zinare shi ciki Allahu
kuma daga baya ya tuso kuma zinari dubu ya kawo mashi saboda ya san hanyar da ya bi ta farkon nan ba hanya ce tabi'iyya ba yana yiwuwa ruwan sun tafi da shi yana yiwuwa wani ya cece su da ya kawo mashi ya ce ba ka san Yusuf ga ice ba ya ce ai sun zo mani Allahu Akbar.
to mutum ya kamata ya zamo mai amana yanzu kana ga rashin amana ta sa mutane cikin halin kakanika yi masu kuɗi suna neman su taimaka suna neman su ba mutane aikin yi suna neman su jawo waɗanda ba su da su ba su aikin yi amma duk wanda ka jawo shi ka sa shi cikin innuwa wallahi sai ya maida ka rana Tabbas.
don haka kaga rashin amana shi ya kawo mutane cikin halin kakanikani mutane ya kamata su zama suna da amana ya ayyuha alladhina amanu la takhunu allaha war rasula ya ku wadanda kuka yi imani da Allah kar ku rinka ha'inta Allah da ma'aiki wa takhunu amanatikum ku rinka kuma ha'inta amanaku wa antum ta'lamun alhali kun sani Allah bai kama mutum da abin da bai sani ba. Hukunce-hukunce na shari'a ana zartar da su ne da ka sani ka yi nufi. In ba ka sani ba ba a kama ka da abin da ba ka sani ba. In ka sani amma ba ka yi nufin cutarwa ba, ba a kama ka da laifi. Kinan Allah ya ce, "Kakku haƙinci Allah da ma'aiki da amana wanda ke tsakaninku wa antum ta'lamun alhali kun sani kuma ku yi ha'incin da nufin yin ha'incin to wanda kun kuka yi haka za ku shiga cikin bala'i dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce addil amanata ila man tamanat wa la takhun man khanak wanda ya baka amana bai da mashi kayan shi wa la takhun man khanak kakka ha'inci wanda ya ha'ince ka kenan in yadda wai waccan kissa ta abu lubaba ita ce wannan don haka Allah ya ce wa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da 'ya'yanku fitina ne ai jarabawa ne gare ku wa anna Allah indahu ajrun azim lada mai girma tana wajen Allah madaukakin sarki dukiyoyinku ɗiyanku jarabawa ne Allah yana baka ‘ya'ya dan ya jaraba ka wanda zai zamo ko kukan yaron ba ka so in Allah ya ga dama kuma sai ya jarabci yaron ya ga yaya za ka yi ko Allah ya sa maka san shi kuma ya zamo yaro ne fandararre
Ka Allah.
wannan ya zamo jarabawa gare ka ko ya sa maka san shi ya zama na duk abin da yake so shi za ka yi haka kai kana barin abin da Allah ke so saboda abin da yake so Ya Allah.
shi ma wannan jarabawa ce to dukiya ita kuma babbar jarabawa ce Allah zai baka ya gami za ka yi ba dabara ka fi mutane ba ba wayo ka fi mutane ba kai da kanka mai kuɗin da ka kalli wanda ya fi ka wayo ka sani Na'am.
kuma ba ƙarfi ka fi kowa ba san kana ganin ƙakka suna yawo amma suna neman abin da za su ci ga bakinsu Allah maɗaukakin sarki yake banje ka ya baka to don haka ba wayo ba ne jaraba ka Allah ke yi yadda za ka riƙe za ka shiga hanyar Allah da wannan dukiya ko kuma hanyar shetan za ka bi da ita annabi dai ya nuna cewa dukiyar nan Allah yana barin daga hannun mutane ne in ya zama da mutanen nan sun bi hanyar Allah da wannan dukiya in suka ƙi bin hanyar sai Allah ya zare ya miƙa ma wasu Na'am.
kenan jarabawa ce ita dukiya innama amwalukum wa auladukum fitna in su ne za su sa ka kai sirrin annabi zuwa ga wasu lalle wannan kau ba karamar fitina ba ce mata fitina ne wanda annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه wasu daga cikin matanku da ‘ya'yanku makiya ne gare ku Allah ke jarabta ku da su fahdaruhum ku yi hankali da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma taraktu ba'di fitnatan baya na babbar wata babbar fitina ba a zarra ala rijali minan nisa wai muna magana ne akan fitina ko ko mun koma magana akan me fitina ne la takunu Allah wa rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne Allah yana jarabta ku da su ne ya ga za ku ci jarabawa ko ba za ku ci ba wa anna Allah indahu ajrun azim lada mai yawa tana wurin Allah madaukakin sarki wadda ta fi ‘ya'yan ta fi dukiya.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tattaqullaha in kuka kiyaye Allah kuka kiyaye abinda Allah ke so kuna yi abinda bai so kuna bari yaj'al lakum furqanan Allah madaukakin sarki zai shiryar da ku ya sa ku iya bambanta tsakanin daidai da ba daidai ba yaj'al lakum furqanan يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم الله كما زي يافي مكو مونا من أيكمكو زي كركري مكو ليفوكمكو كما الله يافي مكو مونا من أيكمكو والله ذو الفضل العظيم الله ما أبوتي فضلاني ولتكيمي جرما tsoron Allah in tattakullaha ya ja'al lakum furqana in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa maku furqanan wajen furqan din nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da al-furqan shine mafita da dukkan al'amari yana ƙarfafa wannan magana faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kidan duk wanda ya tsoraci Allah Allah yana sa mashi mafita a dukkan al'amura koda ya shiga cikin kunci koda ya shiga cikin wayo shi wayo kan shi ta ina zai samu mafita sai kaga Allah ya buɗe wata hanyar da ba da zai ku ji halin da yake ciki ba yaj'al lahu furqana kinan yaj'al lahu makhrajan wannan yaj'al lahu makhrajan yana nuna cewa furqan din yana iya zamowa mafita ne wasu suka ce a a wanda ya ji tsoron Allah in tattaqullaha yaj'al lahu furqanan yaj'al lakum furqanan Allah zai sanya maku matsirata duk abin da aka shiga ciki wanda yake na hallaka ne ku za ku tsira kaga wannan ma'ana wannan magana tana koma ma waccan ai duk wanda Allah ya ba mutum mafita an rufe ku sai kaga kofa buɗe kenan bi za kai ka wuce kuma za ka tsira kenan dai duka ɗaya ne haka wanda suka ce furkanin ɗin nan shine cin nasara shi ma dai yana bi ma wancan na'am
sai wanda suka ce a'a Allah zai shiryar da kai ya sa ka rinka bambance tsakanin daidai da ba daidai ba ka rinka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wannan tsoron Allah shi zai sa mutum ya iya gane haka in ya zama da ba tsoron Allah zai zamo zai ga gaskiyar ma ya kauda mata kai wa in yaro sabila bushdi la yattakhiduhu sabila in yaga hanya wadda take ta shiriya bai ma daukar ta hanya ce wa in yaro sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila in suka ga hanya ta hallaka ita suke dauka hanya saboda ni Allah ya juyar da ayoyin daga barin su yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha da sannu zan kaudar da ayoyina daga waɗanda suke masu girman kai ne wanda wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha da za su ga dukkan ayoyi wanda ke nuna musu Allah ba za su yi imani da su ba in tattaqullaha in kuka kiyaye Allah ya ja'al lakum furqanan zai shiryar da ku ya sa maku ku rinka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله زي يافي مكو لا يذوقكم كما زي كنكري مكو ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم الله ما أبوتين فضلا ne wanda take mai girma na'am anan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya ja sai gobe in Allah ya yi rai kama nan zafi na saudi wa adinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين jazakum Na'am. Wa alaikum salam wa